أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعظفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وذكرتنا يوم نسير الجبال ran da za mu tahi da duwatsu daga barin fuskar ƙasa ta koma da daɗaɗɗa kamar ƙurar taga abin watsawa wata ranar da kaga ƙasa barizatan ta koma ga ta nan tasirin arzikin kashe fatan ƙasa ta zama abin yayewa ba wani abin da zai rufe ta shi ne laisa alaiha shi'un ba wani abu samanta sarat an haljibani duwatsun da sun tafi sun banta wata hallat amma fi wata da hannun abuwaji ta wohinta daga wani abin da ke cikin cikinta na matattu da sauran ma'adinai wahashar nahun muka tara muminai da kafirai lam nugadir minhum ahadan wa ma bakai daga cikin su wanda ba ta da shi ba wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa uridu aka ginto da su ala rabbika ga ubangijinka saffan sau sau بعد ذلك دعوا أخي كراس إلى البعث زوا بتاشي بعد دعوا إلى البعث إلى الحساب أخي كراس زوا بسوتاشي دقا مطلوع sannan su tattaru zuwa wani hisabi mustafi na sau-sau kullum ummatin kowace al'umma saffin safu guda yuqalu lahu sai a ce musu laqad jitu kuna tuna ku hakika kun zo mana kama khalaqnakum kamar da muka halice ku awwala maratin farkon shuɗi ai furada dai dai dai dai fatan kuna marasa takalma waratan kuna guntaye gurlan kuna marasa kaciya wa yuqalu lil munkiri al ba'd sai a ce ba su musu tashin kiyama bal bari za'amtu ai kurriya annahu cewa shi lan naj'ala lakum maw'idan lil ba'si ba za mu sanya mawu'idin tashin kiyama gare ku to gashi qalat aisha aisha ta ce wa sawata ya rasulullah abun kunya da bakin ciki ya tabbata gare ni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam الرجال والنساء في محل واحد عراة ينظر بعضهم إلى بعض شيكاچو wannan irin abun kunya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a taron maza da mata tsirara kowa huntu a wuri guda suna kallon junansu wannan abun kunya ya isirin tashin kiyama kala manzo Allah ya ce ke waka ta kallon wani a ran nan al'amuru lamarin ashaddu ya yi tsanani min an yuhimmahum zalika daga wai kallon al'aura wani ta damu wani jide ko wurin dawafi ga ahaucin da maza da mata amma kowa ta kai ne ka haɗe wurin sa'ayi can da kayan a yalwata shi yanzu inda za a yi mintuta da kai kana tahiya ƙawahonka ba su taka ƙasa ana tahiya da kai kuma ka gawa da ganan da gwabcewa ya faɗi ya mutu ba wani na an tattaka shi gashi kana gan dan uwanka dole ka taka shi ba yadda za kai ka taka shi to ya ga irin wani ina ruwanka da ganin wata mace ko wani huntu ya ce al'amarin tashin kiyama ya yi damuwa da ɗimewa bisa ga wannan wau da alkitabu aka ɗora littafi shine kitabu kulli mri'in littafin kowane mutum an ka bashi shi fi yaminihi ga hannun shi na dama in kana muminan in mumini ne aw fi shimalihi ko ga hannun shi na hagu in kana kafiran in kafiri ne to kun ba wani ka ba wa balle maimakon ka mika hannun hagu sai ka sai ka mika hannun dama kai mashi wayo a'a shi littahin naka su za a mai kamar tantabaru suna da cikakken hankali kuma sun san mai su sannan shi hannun naka wanda zai anshi littahi ya sani in na dama ne adda aikin ansa shi zai tashi ya tari wannan littahi shi littahin zai zo kamar tsuntsu ya zo ya ta samma hannunka na dama in ya kawo da sai hannun dama shi miƙe da kai ne sai ya karɓa in kuma mugun abu ne littahin na mugun aiki shi zai taso kamar tsuntsu sai yiwu bayan mai shi shi hannun na hagu sai ya tashi da kai ne sai shi burma jikin kirjin mai shi in ya burma sai ya kula ta baya sai littafin ya hada gare sai ya ansa ba wanda zai wanda dukkan su automatically aka yi automatically kowane ya san aikin shi to kaga maganar karace bata taso ba maganar kai wayo duk bata taso ba Allah ya sa mu karba ga hannun dama fataral mujrimina to a nan wurin zaka ga kafirai mushfiki da suna masu tsoro mimma fihi daga abin da ke cikin littafin da aka ba su ga hannu hagu waya kulu na sai su ce inda mu'ayanatihim ma fil kitab min sayiat lokacin ganin su abin da ke cikin littafi suna miyagun ayyuka da mugun sakamako sai ka suna cewa ya wailatana ya tsananin halaka mu ma li hadha kitabi me ya samu wannan irin littafi namu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai barin karamin abu da babban zunubi mu sai gashi mun ga ya kiyaye shi ya taskace shi ya tabbatar da shi da kuma sakamakon da za a yi muna ba abin da ya bari kullu zalika tuqaddimu min amalil abdi qawlan wa fi'lan duka kullu shay'in tuqaddimu min amalil abdi shine la illa ahsaha hasa kulle shay'in ya tarkace dukkan komi da komi kullu shay'in taqaddama min amal al-abd ya kiyaye dukkan abin da ya gabata na ayyukan bawa shi na ayyukan bawa qawlan wa fi'lan zance ko aiki duk ya tattaro shi ya tsare shi a cikin wannan littafin lam yatruk hadha al-kitab minhu shay'an wannan littafi bai bar wani abu daga zancen bawa ba ko aikin shi ƙalallahu sai Allah ya ce wa waje duma amilu hadiran wala ya zulimu rabbuka ahadan bayi sun samu duk abin da suka aikata muthbatan abin tabbatawa fi kutubihim cikin littattafinsu wala ya zulimu rabbuka ahadan Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinka baya cuta kowa balantana hatta yuqibahu balle mai azaba bi gairi jurbin ba da laifi ba wala yaqusu min thawabi mu'minin kuma bai rage ladan mu'mini bai rage wani abu na ladan mu'mini wala yazidu min sayyiati kafirin kuma baya ƙara wani abu na mugun aikin kafiri za a zo Allah ya ba mutum littahi ne da hannu ne bayan can ya anso sai a zo kuma wata tasha sai Allah ya ce ya tashi sai mutum ya tashi ya buɗe gaban littahi duk abin da ke ciki abu ne mai kyau ne ne sallah kaza ne ne azumi kaza ne ne sadaka kaza ne ne za hajji kaza sada zumunta kaza sai ya gama tas sai a ce ya juya ko da aka juya sai ya shiru sai Allah ce bismillah ci gaba da karatu sai ya shiru Allah ce karanta mana sai ya shiru ka karanta sai ce Allah ai na gado abin da a ciki duk mugun abu ne ce mugun abu ne to waye maka ya ce ni ne abuna ci to karanta ci to ya fara karatu yana shi ya mugun abu kaza shi ya sharri iri kaza zunubi kaza shi ya shi lokaci kaza yana faɗi hoto na hitowa ga shaidu mala'iku da gaban shi da sa'a da komi in ya karance tas sai Allah ya ce to can inda ka karanta kyakkyawan aiki akwai wani abu wanda yake ka tuna kayi shi ban rubuta ba ce Allah komi na yi na gan shi da na alkhairi to nan wurin sharrin kaga an ƙara maka wani abu wanda ba kai kai ba ce Allah babu abun da an ka ƙara ma ce to kenan da can da nan duk aikin ka ne kai kai abun ka ce Allah duk ne abu ni ne abuna to in bai da arziki sai Allah ce to ka gane yanzu an kai ka wata ba a zalunce ka bai ce Allah na sani to a kai shi wuta in kuma amin in kuma mutuna da arziki ba a ko dibe wancan koko in an gani sai Allah ce kaka za a yi ce to Allah kaka ko za a yi addu'a za a yi Allah ka san wanda za a yi sai Allah ce to ni na ruha maka asiri duniya kuma ban tona maka asiri na lahira na gafarta ma a kai ka aljanna Allahu akbar to an ce akwai wanda Allah zai tsare bayan an gama wannan cewa ne yanzu da ka te duniya na ce kakkai kaza kakkai kaza kai ta yi sannan kaza da na ce a yi kakki ko kana da wata hujja ko kana nuhin ni allah ƙarya ne babu ni ko kana nuhin kahi ƙarhin in hukunta ka ne duk dai babu amsa ko kana nuhin kana da wanda zai zo ya hana in maka azaba yau to in allah ya kama zargi na zai yi jibi ya yi jibi da za a ba raƙumi ɗari ya sha ya ɗoka bai ƙara jibin nan na shi kaɗai kuma ga jiki ne ka hitowa can sai Allah ba shi yukon magana sai ce Allah ni dai da wanga mazauni na kunyata gabanka Allah in kayan nuhin kai na wuta ka kai na wuta kawai Allah a huta don dai wanga abun kunya da nake gabanka Allah ta har ma kana ganin ka shirin shiga wuta ce to Allah in ban shirya ba azani da dai zama wanga gabanka cikin kunya haka to goma ya sai ina wata banganinka Allah ban kunyata ba to shikenan ina mala'iku dama irin wannan zama Allah zai sa hijabi ba mai ganinka saboda karimci na Allah subhanahu wataala da kai sai Allah ba ba mai ganinka to sai a yayi hijabi sai Allah ce mala'iku ku kama shi kai shi wuta sai a zo a kinkimai yan an ka kinkimai an yi nisa sai ya waiwayo ce ni ko Allah wallahi ba haka nazzace ka ba Allah mu abinda annabi ya gaya muna sallallahu ce anta gafurun rahimun raufun to ni rangwamen nan naka da gafararka da haka ni shanta ke wallahi da na sa azaba za ka yi bane wallahi ban saban ka Allah sai Allah ya ce ku tsaya wai kai har yanzu baka bar tsammanin rahama gare ni ba ce to Allah wa'ada rahama banda kai Allah kai ka da rahama sai Allah shi dokon shi nika so ka gane ba ka gane ba kai ku dawo na gafarta mashi ku kai shi aljanna to kaga irin yadda Allah ka son mu to mu ya kamata mu ji kunya Allah shine maza Allah ya ce masahabai sallallahu alaihi jama'a ya kamata ku rika jin kunya Allah suka ce a ai duk muna kunya Allah alhamdulillah ce ba shi ba in kana jin kunya Allah ka kiyaye kanka da abin da ya tara ido hanci halshe kunne baka da mai maka sosai Allah baka da mai ban maka lahiya sosai Allah baka da wanda zai kiyaye maka sosai Allah kuma ka zo ka sabi Allah da su ka kiyaye cikinka da abin da ya tara ka kiyaye farjinka ka kiyaye dukkan gabbanka to shine ka ji kunya Allah subhanahu wataala tunda ba inda zaka boye Allah bai ganka ba duk abin da zaka yi ma Allah yana hojinka yana ganinka kuma yana da maganinka kuma shi zai baka lahiya kuma ya hana a cuce ka ba ka jin kunya Allah Allah ya muna gafara wa yanzu kulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih abatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lil zalimina badala واذكر تنا اذ قلنا سند منك ce lil malaikati ga malaiku usjudu li adama ku yi sujada ga annabi adamu sujuda in hina'in sujada ta gaisuwa fasajadu sai suka yi gaisuwa suka yi sujada ga adamu dukkansu illa iblisa sai iblis shedan kana min aljinni dama shi ba mala'ika bane amma cikin mala'iku kuma ka basu da mala'iku kuma ya ta ibada har ya zamo ga zahiran cikin shugabannin mala'iku wanda babu kamar su tunda da ya isa a ce ya yi zama wurare da dama sai ya ba jibrila umarnin abin da zai yi kuma ya yi zama sai a chief guard na aljanna mabuɗan aljanna kaf suna hannun shaidan ga baki ɗayansu kuma duk inda za ka ya taƙi guda haka to shaidan ya shekara dubbai shi na bauta ma Allah wurin amma mara arziki ne ba mala'ika ba ne sai rannan tabbayana yi sujada ya ce nan haɗai shi ku tsammanin shi Allah bai yin wanda ya daraja te gare shi na biyu yana tsammanin duk abin da ya ma Allah Allah ba zai hushi da shi ba shi ya ɗauke shi ya za a yi wani adamu a sa zama khalifa shi ga shi don haka sujada ba a yi to sai mance da cewa da Allah ya ka magana ba da adamu ba sai don ga ma Allah rashin kunya ya husata Allah subhanahu wataala ha Allah ya tsine mashi ya kore shi daga cikin rahama daga cikin sammai kuma ya hana mai ya gane laihi ne ya hana mai ya tuba saboda ganin kanshi da yake yi har ya kai ya ce ba Allah to in dai dan wannan Adamu wanda adda hushi da sha'awa kai mana haka to in shi ya tsira duk zuri'a ta da na gani ka nuhin yi tare da shi to duk sai na halaka su sai na kai su wuta Allah na sani babu hanya mafi kusanci zuwa gare ka mafi inganci bisa ga godiya gare ka wala tajidu aksarahum shakirin zan taushe musu hanyar godiya ba za ka samu mafi yawan su masu godiya gare ka ba ya ta dai batutuwa hayar roƙi cewa Allah ya kiya shi kada ya kashe shi har a gamu gobe tashin kiyama Allah ga irin bannar da zai yi to amma ana raki ne ya san mutuwa na nan kuma ya san zahinta don haka ya ce a jira shi har sai an gama mutuwa an tashi duk bai mutu ba Allah ya ce nan waɗai za mu dai jinkirta maka zuwa lokacin da muka so mu jinkirta maka amma ita mutuwa sai ka ta in lokaci ya yi ya ce to shi ko a ba shi dama ka gani har yanzu bai mance da Allah ba wani waje ya ce Allah ya ba shi dama da zai halaka ɗiyan Adamu Allah ya ce na baka dama bari ma in gaya maka yadda za ka yi ka zo masu gaba ka zo masu baya ka zo dama ka zo hagu ka zo wurin iyali ka zo cikin dukiya ka zo cikin kaza duk inda kaka iyawa da dawaki da ƙasa duk ka zo zan baka dama gare su amma ka sani bayi na tsalakakaku baka da iko a kansu to ya kokarin da shaɗaya kai ta yi kenan shi bai son a ce mashi makareci kada a ta yi lahira don mu shiga aljanna Allah ya ce to ga kanan kayi ƙarya to ƙarya ita abbe so da aka yi kamar tukar ƙoƙari wurin batar da mutane to kaga munin ƙarya a ce shi dan ma na gudun a ce mai makareci kai kuma ka zanna ba ka da abinci sai ƙarya ba ka da tuhahi sai ƙarya ba ka da motar shiga sai ta ƙarya ba ka da gidan zama sai na ƙarya kenan shi dan ya hika albarka ya kamata a guji ƙarya ƙarya ba ta da kyau in dai shi dan duk da shi da rashin kunya ta bai so a ce mishi bakareci shine manzo Allah ya ce alaihi salatu wassalam ku ku maganin ku da duk kun kai zunubi ku maza ku tuba da duk kun kai zunubi ku maza ku tuba har ya zama ku mutu da ku mutu kuna musulmi a ta lahira ya shiga wata shi kadai ku ku shiga aljanna da haka istighfari babban abu ne to ka tuna sanda mun ka ce malaku su ba adamu sujada suka yi dukan su sai shedan kana min aljinni ya zamo daga cikin halitta aljannu amma kuma ga yadda sifa ta mala'iku iblis kana min aljinni ila an ce hum naw'un min mala'ika aljannu nau'i ne na mala'iku aw min aljinni ko ku a daga aljannu abna'u iblis cewa kada min aljinni abna'u iblis fafasa kashi kan sai yayi fasikanci ya fita an amur rabbi daga barin bin umarni ya da'a ga ubangiji ne Allahu tabaraka wa ta'ala khalaqa adama ya halicci adamu wa khalaqa hawa ya halicci hawa'u وزوجها إياه يا أورا متى آدم فخرج منها النسل سيأسك يتدق هواء هم بنو آدم سوني ديان آدم جميع البشر دكا متاني to shin shi adamu na da mata shedan na da mata in yana da ita wace ce suila alimul an tambayi wani malami halli iblisa zauja ko iblis na da mata kala ya ce ma hadartu ursahu ni dai ban halarci ɗauran auren shi da an gance shi ba ma'ana babu inda ni ji an ce ya yi an ganci wuri kaza babu inda na ji an ce an daura mishi aure ko an halitta mishi mata ban cewa i akwai ta ban cewa babu ta amma dai ni to ban halarci dauran auren shi ba ko walimar shi ko kuma fati din shi ka san gila ba walima zai ba sai dai shi DJ ah tuna can haka shedanci an tashi ba da zalika ta zakara to bayan haka sai ya tuna annallaha zakara Allah ya ambata cewa lahu zurriyatun iblis yana da zuri'a kala ya ce to kuma la takunu zurriyatun illa bi zauja ba a samun zuri'a sai da mata ba la hadha to akan wannan la'alla iblis aidan lahu qarina kila kaga su bayi na Allah ba su jin kunya su ce ba sani ba ga abin da ba sani ba ba za su yi ba Allah ƙarhin hali ba an ce duk malamin da bai ca ba sani ba to ya tabbatu ne shirme yake yi ban sani ba rabin ilimi ce to amma wanda ba na kware ba saboda sai ka san wani abu za ka gane to wannan ne bai cikin wanda na sani amma in shirme kake yi to ba ka sani me ka sani ba ka sani me abba ka sani ba da haka sai ya ce to akan wannan cewa Allah ya ce yana da zuri'a to kila yana da mata wai ruwa anna iblis laysa lahu zawja amma ana rawaito cewa iblis dai bai da mata sai dai shedaniya cikin matan mutane in ta shedance ita ko to haga ta hishi ba iya shedana to shi dai bai da mata inna ma khalaqa Allah lahu zakaran fi fakhidhi al-yumna Allah ya mishi zakari a cinye shi ta dama wa farjan fi fakhidhi al-yusra aka yi mai farji a cinya ta hagu shi ka tarawa da kanshi shi da kanshi kuma ya ciki ne shi shi ka kiɗi ne shi ka rawa ta shi ciki ne shi haihu bai za ja ma in ya tara da kanshi da kanshi kharaja alfu baiza sai kwammali mai zama shedan dubu ya hito ga tarawa guda kulluhum kowane kwai ya kharuju minhu shaidanu shaidan zai hito gare shi kuma da haihuwarsu sun iya shaidana ba sai sun balaga ba dama balagagge suka hitowa yufarriquhum fil ardi sai ya wawwatsa cikin ƙasa kulluhum yamuruhu bi shay'in min al-fawahish kowansu zai hore da wani nau'i na alfasha yamuru bihi aulada adam wanda zai hori ɗayan adamu da yin wannan alfasha din wai da uhum ilaihi su kira su kira shi ko su kira ɗan adam zuwa ga aikata wannan sabo fafasaka nan rabbi to kuma yana da inda yaka zama da su tsakiyar teku kowa ya kawo report na ɓannar da ya yi ga wannan yini to duk abin da kace kasa dan adam ya yi na ɓanna sai ce han kila ma ya istighfari an gawarta mai da Allah ta yi can to wanda ya ce shi ko ya yi kokari ya haɗa wani da mata ta yi wance haɗa har sun rabu ce kai taho da irin ku aka ban magado sai ya ba shi wurin zama dama gare shi cewa kai wannan ka yi kokari irin ku ne an kula da ku ko mun mutu to ɓanna ba ta mutu a bayan ƙasa duk wanda ya sa mata ƙin mijinta ko miji ƙin mata ta manzo Allah ya ce mun rabu da shi ba ni ba shi duk wanda ya sa bawa ƙin ubangiji ne shi ma sun bata da shi to kaga mai sa ma ɗiya su ƙi ubansu ko ko uba ya ƙi ɗiya ne duk suna cikin wannan la'ana akwai wanda yake zai zo ya donga bata yaro ga uba ne ya ta bata shi har ya haɗa su haɗa ko ko ya zo ya donga lalata uba ga ɗa yana ba yana ba dan na abubuwan da uban bai bashi ba ko dan babu ko kuma dan tarbiyya don wani bai za a hana ma yaro abu ba dan babu ba dan ba a son shi ba a a dan a tarbiyyance shi to sai ya gwada ma yaron nan ce ai ba ma kai ba ai uwarka abbe so mu a abokai dai mu mun ka sani ai kaji kaji kaji inda dan wance ne to wannan ba karamar la'ana ba ce ka bata yara ka hada su da ubansu ko ka bata uba ga ɗiyanai ko ka ɓata miji ga mata ko mata ga miji to ba ƙaramin bala'i ba ne kuma ana yi sai dai a tuban ma Allah afa tattakhizunahu shedan da ya bin umarnin Allah kuma kun ji irin yadda yake kokarin halaka ku afa tattakhizunahu yanzu kuna riƙon shi ku ɗiyan Adamu wa zurriyatahu da zuri'ar shedan yanzu kuna riƙon su auliya'a masoya min duni koma baya na in ji Allah wa Allah ne ka kafa hujja da lallashi ga ɗayan Adamu kun ga irin alkhairin da nake muku kun ga irin rahama ta gare ku kun ji irin yadda shaidan ba ku ba tun uban uban kuma Adamu gaba ta kun ba ai mai komi ba kuma da shi da zuri'a ta kun ji alƙawarin da yi to yanzu ni duk dimbin rahamata na halicce ku na arzita ku na yi maku komi na dubin ni'ima shi shaidan yanzu shi za ku so ni ku banni yanzu haka ta yi maku unhwani eh aba tattakhiduna wa zuriyata yanzu kuna riƙon shaidan da zuri'ar shaidan auliya'a masoya min duni ko ba bayana wahum ga yako shaidan da zuri'a ta yi lakum aduwwun maƙiya ne gare ku to ha in kun yadda bisa lizalimi na badalan shaidan da zuri'a ya zama su za ku riƙa ku banni ku riƙe su madadina to wannan madadi tir yayi muni ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda Allah shi tuni dai ni kadai na halitta ta ni dai na halicci sammai da kasai ni dai na halicce ku shi ma shaidan da ɗaya ne ni kadai na halicce su to a za a zo a yi man katsalandan ga halitta ta a gwada an san abin da ban sani ba ma a shahatuhun ban shaidar da su halkar samawati wal arda halittar samai da kasai ba ban kira su sun ka taimake ni ba inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ma a hadara iblisa wa auladahu bai halarto da shaidan da diya ne ba inda ma khalaqa samawati wal arda wa ma fihima sanda ya halarci sammai da kasai da abin da ke ciki wala khalaqa anfusihim ban ma halarto da su taimake ni wurin halitta kansu ba su kansu ni na halicce su kun ba su sun ka taimake ni ga halittar su ba to ya za a yi hasu taimake ni ga wani abu hatta halki an fusim hatta halitta kanunsu to ba a taimake ni ba a kan shi wa ma kuntu muttakhidhal mudillina ban zamo mai rikon batacci adudan mataimaka ba inna la tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala la yasta'inu bi shayatin idza arada an yujida shay'an baya neman taimako da shaidanu su taimake shi in ya nuhin ya samar da wani abu to ba zai nemi shaidanu batacci su taimake shi ba wa yau mai yaƙulu na dushu raka iyallazi na za'amtun fada'auhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum mawbika ka tuna yauma yaqulu ran da Allah zai ce wa mushrikai na dushu raka iya ku kira abokan tarayya ta gumaka allazi na za'amtum waɗanda kun kare cewa su ma gumakka ubangiji da abin bauta aina al'aliha allazi na kuntum tadda'una annahum aliha ina gumakka uwayen gidanku da kun ka zama kuna riya cewa su ma abin bauta ne fada'auhum sai sun kai ta kiransu falam yastajibu lahum ina ba su ansa musu ba ai lam yujibu ba su ansa musu ba waja'alna muka sanya mawabikan wani kware daga kwaruruwan jahannama wanda yake ya haliku da fi jami'an duk za su halaka sai mun ka kawo mun ka sa shi tsakanin su duk za su halaka a cikin shi sai a tura su a ciki wara almujrimunan nara fazannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa to wurin kiran gumaka ko da mutane wanda ka hana ka bin Allah ko wanda ka sa ka sabon Allah to an ce kirawo shi wanda kaka ji ma tsoro kabbajin tsoro na ko ko kirawo wanda kaka kaunar rahama ta kabba kaunar rahama ta to ko ka kira shi ba shi ansawa wani mai mai wa'azi ka ce haka ce liman mulkul yawm wai sai ya ce ma wani sarki ran kai da ga kanan ka tanka mana a cikin wani ba su rashin kunyawa ji kala rawi ce kana ji ana liman ga kasarki ka ansa Allah ya ce liman mulku la ba sun shiga taka wato yana ganin kamar zai sa a tuna da shi ya amince da shi to duk wanda kaka sa cewa shi kai ba Allah ba to in Allah ya zo ran abin da ya saka kai na sabon Allah sai Allah ce kirawo shi ko kuma ya hana ka bai Allah kirawo shi to ko ka kira shi ba ma zai ji ka ba ta kai ne yake yi Allah ya kiyaye mu shi yasa in za ka yi abu to ka yi abu wai kakka dibi wane ya sani in za ka yi kai don kai kadai za ka ci ɓanda ka yan ɓanna ce ba ma wata dangantaka tsakaninka da kowa gobe kiyama ce mutum zai ga ɗanai hasana guda ya kaso ya shiga aljanna ganin ya ce yaro wane ni na haihe ka ni na wahala da kai ni nema kaza nema kaza an ce in nemo hasana guda a shiga aljanna to Allah ko za ka bani eh ka dai jaba ba kai har amma awo sura guda ni ba kai ga ma awo ba to Allah sai an jima ni ban da lokacin ka yayyace da Allah ta ka bani wuri haka da ya ga uba ce baba ko ku haka mu duniya mun wahala da ku mun yi kaza mun yi kaza baba ka bani hasana guda a shiga aljanna ce kai sura guda ma ni ko awon ba ya mani ba ja ba ni wuri miji ya ga mata ta haka nan mata ta ga mijinta haka nan alakhillahu ba'dhum li ba'din adun lil muttaqin wata qata da bainahum al asbab na haka kai takanka babu wanda zai cece ka gobe Allah in baka shirya da Allah ba ana shafa'a ana ceto amma sai wanda Allah izini a ceta kuma sai wanda an kai mu izinin ya cece ka kaga sai an samu izini biyu kenan kai ya zama Allah ya ce a tai a cetowa ne kai ya zama Allah ya ce tai ka cetowa ne sannan a samu ceto to ba a cewa tai ka cecewa ne sai in wanan nan ya mutu da imani amma in ya mutu babu imani ba wanda zai cece shi Allah sai in ya sa'a ya shiga cikin damkar da Allah zai cewa ni ne arhamur rahimin zai ce kowa ya yi ceto wane da wane da wane sai ni arhamur rahimin to sai Allah sa hannu ne ya damko ya damko ya damko wanda bai taba alheri ba to ka san kana shiga cikin wannan baka sani ba ko dai cikin maulidin shehu an ka ce za a tsabo mutum goma ko ɗari kaga sai dai babbar sa aka sa a tsabo inda kake to balle taron tashin kiyama kanan ka yi ƙoƙari to in ka yi ƙoƙarin bin Allah da barin sabon Allah to sai ka ban ma Allah kuma Allah ya yi kowa da taku tun da ya ce in ka bi shi zai sa ka aljanna to ba za ka bi shi ba ko kai ka wuta ba zai haka nan ba wara al-mujrimuna an-nar fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wara al-mujrimuna an-nar kafirai sai su ga wuta fazandu kuma su tabbatar da annahum muwaqi'uha masu haɗawa ne cikin wata la mahalata ba kokonto to wannan shi ma ba ƙaramin bala'i bane ga azaba suna gani kuma sun tabbatar da ciki za su haɗa to wannan jiran kila ma yahi azaba tun azaba da an shiga mutuwa za a yi ko wace kyautawa dan wuta ya mutu an sake yi ne ko wace kyautawa to an ga ko bai mutum ba yana jibin ga bala'i nan kuma lalle canza shi wala majidu masarifan anha ba su samu makarkata ba ko majuya daga barin hwadawa cikin wutan nan to sai mutum ya tattali tun daga nan ya abin da zai hana shi irin wannan makoma Allah ya kiyaye mu wala qad sarrafna fi hadha alqur'ana lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala Allah ya ce mu dai mun iya yin mu wala qad sarrafna haƙiƙa mun bayyana linnasi ga mutane min kulli masalin kowane irin misali wanda ya isa mutum ya gane ya yi abin da zai amfane shi guda abin da cuce shi mun bayyana komi fi hadal qur'ana cikin wannan qur'ani kamata a ce mutum ya yadda ya bi Allah sai Allah ya ce amma ina wa kanal insanu mutum ya zamo a kasar shay'in shine kafiri mafi yawan kowane irin abu jadalan jayayya in dai jayayya ne to ba ka samu kamar dan adam kafiri wanda ya kai yujadilullah tabaraka wa ta'ala yana jayayya da Allah tabaraka wa ta'ala kuma bil batil da ƙarya kasiran da yawa ba ko da gaskiya ba ka san ko da gaskiya bai kamata baba na faɗi kana ba ba haka an kai ba ko ko malam magana ka ce a malam ba balle ka ce malam ƙarya ka kai ko ko baba ƙarya ka kai ko ko baba zamanin ku ya wuce yanzu ba ka gane baba kai ba ƙauye ne baba ki dawo mi kaga bai yiwa to balle jayayya da ƙarya to balle ubangiji ya faɗi kahiri ya faɗi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce wai tai ka ce Allah ya rubuto mana wasiƙa ko ba ta kowa da kowa ba a'a ya ce zuwa ga wane daga ni Allah zuwa ga wane kabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kaci dadi kenan kuma na banza wa ma mana annas an yuminu iz ja'ahumul huda ba abun da ya hana kafiran makka musamman da sauran kafiran duniya ba abin da ya hana su an yuminu su ba da gaskiya iz ja'ahumul huda sanda shari'a shine qur'ani ya zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangijin su illa an tatiyahum sunnatul awwalina sai kawai dan musa al'adar mu ga al'ummar farko ta zo wurin su shine mu muka hana su su ba da gaskiya da mu saboda mun yi nuhin halaka su yadda muka halaka waɗanda sun ka ƙaryata annabawansu to tun da mun nuhin haka mu ko duk abin da zai hana haka to ba za mu bari a yi haka ba da haka mu muka hana su imani dan rashin imani ya samu halaka su kamar da muka saba da wanda ba su ba da gaskiya ba ma mana'ahumullahu min al-iman Allah bai hana su imani ba illa annahu sai dai shi arada ya nufi ne an ya ce hum sunnatul lawali sunnan mutanen farko wa hiya ihlak shine halakawa ya zo musu ya halaka su aw ya ce humul azabu qibalan ko ko azaba ta zo musu gaba da gaba shine muayanata kiri kiri azaba ta zo ta kama ta murkushe su suna gudu suna komi وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا to kaga yan kafirai suka ji haka da suna ganin kamar wani kokari sun kai kin ba da gaskiya ci ashe ma abu ma samu an kai kafirci to mun bari sai su tuba Allah ya ce wa ma nursulul mursalina ba mu aiko manzanni illa mubashiri da munzirina sai suna masu bishara ga muminai masu gargadi da ba da tsoro ga kafirai wai yujadilu allazina kafaru bil batili waɗanda suka kafirta suna jayayya akan ƙarya suna jayayya da ƙarya bi qawlin da cewa su wai yanzu ku kuna ganin yana yiwa ab'atha Allahu basharan rasula yanzu ku kuna ganin yana yiwa wai Allah ya rasa na aike sai mutum kuna hangen mutum yana iya zama manzon Allah kuwa wai bai yiwuwa a ce mutum ya yi darajar zamuwa manzon Allah amma sun ce icce na iya zama Allah Allah da mutum bai zama bai iya zama manzo ne amma mutum na iya sassaka ya ce gunki kuma ya ce gunkin na shi Allah daidai amma mutum ya zo ya ce Allah na gaskiya ko a ce yaushe mutum ya kai darajar da Allah zai aiko shi kaga sun tabbatar da wannan gunkin to ba Allah bane tunda ai shi su sun kai abun su to amma tunda suka ce wannan mutum irin su bai da darajar da Allah zai aiko shi sun san Allah da an na gaskiya to ba ko gunki bane da haka duk abin da suka yi zuciyarsu na karyata su sai dai rashin arziki ya sa su tabbata kan batansu liyudhidu bil haqqa wai dan su tunkuɗe su ɓata gaskiya da wannan jidali nasu na ƙarya suna cewa wai innal bashar la yastahiqqu risalata mutum bai cancanta darajar manzanci daga Allah shehu yace ma ashadda hamaqatahum kai mamakin tsananin wautar kafirai yaqulun suna cewa innal insana mutum wa huwa akmalu khalqillah shine mafi cika da kamala duk halittar da Allah ya babu cikakken halitta irin mutum to duk da kamala da Allah ba shi la yastahiqu an yakuna rasulan min Allah tabaraka wa ta'ala bai cancanta ya zamo manzo daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda girman darajar manzanci wayarun alhijarata amma suna ganin duwatsu alihatan su suna ya zamowa Allah gaba daya kaga ga iya kawo wauta kenan ya ce alhajaru ya stahiƙul uluhiyya wal insanul kamil la ya stahiƙu an ya kuna rasulan anillahi tabaraka wa ta'ala ya ce ka ji da Allah wauta da hauka dutse yana iya cancanta ya zamo Allah amma shi mutum cikakken mutum wai bai cancanta ya zamo Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi to inda wannan dutse shi Allah sun san ai wanga mutum shi ya shi da haka sai dai kai ka aiki duci ka jiwa da shi ta shi baka wata banda walakin kullu hadha yuridu da bi kam alhaqi bil batil faqat shehu yace su ma sun san shegantaka ce suke yi ƙarya suke amma sun kawo wannan nuhin su ba su ne kuma sai su lalata gaskiya da ƙaryan nan da suke zuwa da ita واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا واتخذوا سكرك آياتي آيوينا وما أنذروا da abin da aka yi musu gargadi da shi huzu'an isgili shine sukunta abin isgili da shi وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدي فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم باوان هزالونتي ممن ذكر كوان أنك موعزي أكتنا تدشي bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijin shi ba ubangijin wani ba ubangijin shi fa'ara da ya bijire an hada gabarinta wani sai ya manta da ma kaddamat ya dawo abinda hannuwa ne sun ka gabatar na aiki ma amila ya manta da abin da ya aikata min da kufr wal ma'asi na kafircin sabba Allah inna mu ja'alna mu muka sanya akin natan ruhe-rufe ala qulubihim akan zukatan kafirai habba su iya gane gaskiya an yafqahuhu dan kasu fahimci alqur'ani lianna la yafqahu alqur'ana ba su fahimtar qur'ani lianna Allah gadda qulubahum saboda Allah ya ruhi zukatan nasu wa fi adhanihim waj'alna waqaran muka sanya nauyi na kurumci fi adhanihim cikin kunnuwansu fala yasma'unahu ba su jin qur'ani ba su jin gaskiya asammallahu an asma'ahum Allah ya kurumtar da jin su shine majiyan su anil qur'ani gabanin qur'ani wa yantad'uhum ilal huda ko ka kira su zuwa shari'a falan ya hata duba su shari'a idan yana abadan ha abada ba da gare su bane shi da rubuci ka cewa yan Allah ya kashe ka ba faɗa akai ba in Allah ya kakkare ka ba son ka abbayi ba in talauci ya yi maka yawa duk ba son ka Allah ba haɗa aka da Allah ba saboda ya ce kowan mutu ai Allah kashe shi duk wanda ya haɗa ya kakkare Allah kakkare shi da haka ba haɗa ba ne kuma in ka ga sakamakon da zai baka na bala'i to sai ka yi guran annunka wannan bala'i ya ce ka yi haɗa da Allah lahum qulubun la yafqahuna biha wala ma la yusna biha wala ya ce Allah in kuna haɗa to zuciyar zai hana ta gane gaskiya idon zai hana su ga gaskiya kunnen zai hana ya ji gaskiya halsin zai hana ya hudu gaskiya to in ka gama to haka to haɗa kai da Allah Allah bai ka wannan komi nashi to kuma ya halaka shi kai shi wuta ya ce amma dan bala'i wannan ai jarrabawa ce kawai to bala'i na haɗa da Allah shine Allah ya mai da mutum bai jin gaskiya bai ganin gaskiya bai haɗin gaskiya bai son gaskiya Allah ya kiyaye mu وربك لغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا to amma duk da haka kaga kamar zahi ya yi yawa to Allah ne sanya ya ce wa rabbuka ubangijinka algafuru mai yawan gafara din nan zur rahamati ma'abocin rahama ne to haga wa rabbuka in ka ɗauke mutada algafuru zur rahamati ubangijinka mai gafara ne kuma wanda yake mai rahama ko kuma rabbuka algafuru zur rahama ubangijinka mai gafaran nan mabocin rahama ne ko kuma rabbuka algafuru zur rahamati to labarin shi lau yu'akhidhu bima kasabu la ajalahum al'azab da yana doka ubangijinka mai yawan gafaran nan mai yawan rahama lau yi akhidhum da yana rikon kafirai duniya bima kasabu da sakamakon abin da sun kai na kafirci la'ajjala lahumul azaba da ya gaggauta musu yin azaba tun duniya to amma saboda zamuwa ta yi algafuru durrahama da haka yake jiran ko za su tuba su samu gafara Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala gaffaru dhunubi mai yawan gafara ne ga zunubai wa kasirun rahama mai yawan rahama ne laula zalika ba dan haka ba la halaka na da ya halaka mu bin zunubin zunuban mu jami'an dukkan mu gabaki daya kaga dai shedan lahi guda ya sun kabata da Allah kuma har abada to kai ko ko daga sallar isha'i zuwa yanzu in dai za a auna magana ka da tunaninka to wasu iyaka zunubin da kai ma Allah niyyar da ka kulla mara kyau balle zamanin waya ƙila yanzu haka ka yi waya zuwa wata ƙasa an ƙulla wani sharri da kai in ba da tsoron Allah da sauransu ila ka yi ƙararraki ciki to shine rahaman nan ta Allah da gafarar shi sai Allah ya kyale ka har a cimma gaba in an cimma inda zai maka rahama sai ya sa ka tuba shi kenan sai ya gafarta maka kuma wai daɗi Allah zai ji saboda kun shirya da shi daɗi zai ji sai ya gaya mala'iku cewa ka san ba ka da ubangijin da zai gafara sai shi ga ka can kana neman gafara to a zama shaidu ya gafarta maka ba shi an kawo laihi ba to ya gafarta an riga an rubuta Allah ya ce ku goge a goge mu mun riga mun rike za mu ba da shaida ya ce ku manci shikenan Allah ya gafarta muna amma dai su sani ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ala su sani Allah ta'ala yumhil wala yuhmil yumhil wala yuhmil Allah na yin jinkiri bai kama mabannaci ba amma wala yuhmil bai wohinta wa a ce Allah ya manci ko Allah ya yi sakaci ko Allah ya in in kaga Allah ya kyale azzalumi babu waya ta yi ba mancewa da shi ba ya a jira ya kai malam balarabe ka tsina ka wai mai tsoron abu ya tsere shi ka kai rida ya ce to amma Allah ya ce inda rabbaka labil mirsal Allah na nan madakata duk abin da kake so a baka kai banna in Allah na son ka da banna sai ya baka ya hore maka hanyar banna ya hore maka kuma ya tsare ka ya kare ka ya taɓannaka sai ka kai inda kaka hange yanzu kan ka tsere ma Allah sai ce ka iso ka zabura da gudu sai ka gama gudu ka tsaya kana shasheka yanzu kan ka tsere mu Allah ce ka iso ina nan kai nika jira duk inda ka te baka tsere mu Allah baka boye mu Allah to tunda Allah ya san haka yake Allah bai gaugawa Allah bai garaje zai bakka kai duk abin da haka yi har a zo ce Allah na jinkirta mu azzalumi ya ta zalunci ya ta zalunci kamar ya buwaya ran da duk Allah ya damkai to bai kuce ba Allah don haka mai yin banna yana ganin kamar ya buwaya to ba abu waya Allah babu wanda ya karhin Allah kuma babu wanda ka yin abin da Allah bai sani ba kuma da yadda Allah zai yi amma sakamakon in ya bari ka yi alkhairi to alkhairi yake nuhi da kai in kuma baka dama kai ta aikata sharri to sharri yake nuhi da kai da haka nan ya rage ko kai da yawa ko kai kaɗan in ka yi alkhairi da yawa za ka samu sakamakon alkhairi da yawa in ka yi sharri da yawa za ka samu sakamakon sharri da yawa wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ubangijinka bai zalunta kowa da kowa kuma ya isa mutum ya lura ganin cewa mutum na yadda ya ga dama na sabon Allah da zalunci har ya kai ga ya hurci na kafirci je ka faɗa mu Allah ɗin ko ko Allah ya an ta lahira a iya abin da ya ga dama ko ko ya ce kai yanzu haka na tsammanin shiga aljanna kaka yin kaza wai shi da ka magana wai ya ɗebe tsammani dama ga shiga aljanna ko su mabannata da ya ce Allah dai mana gawara ce ka dai ji wadi kai kana tsammanin Allah ya mana gawara wai ai su sun yanki kamna dan haka za su yi duk abin da suka ga dama shi kuma Allah ya musu abin da ya ga dama to wannan ba sai an tai lahira ba ko ciwon ido kai ko ɗanka kare Allah ya sa mutum zai gane cewa to Allah ya hi shi wallahi Allah ya kare shi inna laha yumhil Allah na jinkirtawa wala yuhmil amma bai wohintar da sakamako lahum maw'idun suna da ma'alƙawanta in za a dandana kuɗa su shine yawmal qiyamah ran tashin qiyama in sun ta nan lan yajidu maw'ilan ba su samu wurin labewa min dunihi kuma bayan shi wa tilkal quri ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limuhlakihim maw'ida ba su diba tarihi su gani lokacin adawa da samuda da wanda ba su ba ko ko magabatan ma dai ƙasarsu ko nagarinsu ko ko abokan ma rayuwarsu ba su dubawa su ga irin zaluncin da sun kai da ta'addancin da sun kai su ga sakamakon da Allah ya musu mai muni wannan ya zamo wa'azi gare su tunda waɗancan ba su baye mu ba in ji Allah su ma waɗannan ba za su baye mu ba a sai kawai da in mun tashi ne watil kalkure ai ga alƙaryun can da suke kahinsu na adawa da sabuda da waninsu a halaka nahu mu Allah mu mun ka halaka su lamma zalamu yayin da sun kai zalunci alƙura qablakum alƙaryun da a gabaninku lamma zalamu sanda sun kai zalunci ai lamma kafir sanda sun kai kafirci a halakahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah ya halaka su iyanan ganin ido kiri-kiri Allah ya halaka su fi duniya a duniya waje alna muka sanya ma'idan ma'alƙawanta limuhulakihim ga halakarsu wa ma ummatu muhammadin amma al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa min karamati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala Allah yana daga girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga Allah la yuhlakuna fi duniya ba za a halaka su gaba ɗayansu ba a duniya duk abin da za su yi to su yi amma dai za su mutu in sun mutu kuma za su shiga wuta irin abin da ake canda mutum guda zai zunubi guda a alƙarya guda ko a ƙauye guda allah ya halaka dukkan al'ummar gabaki ɗaya wani ma ko wasu ma su san ma mai an kai ba ille kawai dai an takalo bala'i ya zo ya faɗa musu ga baki ɗaya bala'i guda to mu gida guda ma ba wai gari guda ba gida guda ana samun wanda yake duk sun tara nau'o'an bala'o'an da duk gudansu ya isa halaka mu duka to amma ba dan mu ba saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kyale mu duk dan abin da za a yi muna irin su yunwa irin su kashe-kashe irin su menene irin talauci irin ciwar wata duk su mantaɓe ne ba halakar bace da Allah zai ga dama halakawa kumfa ya kunne sai halaka ga baki ɗaya Allah ya gafarta muna wa idh qala musa li fatihu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdi huquba wa dhkurtuna idh qala musa ibnu imrana sadda musa ɗan imrana ya ce lifatahu ga yaron shi yusha ibnu nunin amma shi yusha ko da ka ce fatahu ma kana abdan lahu ba bawa annabi musa bane inna ma huwa tilmizuhu faqat almajirin shi ne kana yusha yusha ya zamo yatba'u musa na bi annabi musa ya khadimuhu ne mai khidima li talabil ilmi dan neman ilimi to sai annabi musa ce mishi la abrahu ban gushewa ina tafiya hata abluga sai na kai majma'al bahraini wurin haduwar gulabe guda biyu multaka baharin ruwa bahar farisa inda gulbin rum da farisa ke haduwa min mayal mashriq wajen gabas to akwai abin da Allah ya aike ni in yi wurin da haka zo mu tahi na kama tahiya kenan sai na kai wurin aw amdiya hukuba ko ko in shuɗe zamani mai tsawo shine daren dawilan fi bulugihim ma cikin isa wurin komi nisan wurin komi shekaru na kama tafiya kenan sai na kai sun ka kama tafiya falamma balaga majma'a bainihima da sun ka kai mahaɗar gulaben nan biyu sai ya zama nasiya hutahuma sai sun ka manciki hinsu nan wurin kuma shi wa aka ci amma da ya ji kamshin mawal hayati wani aka ce wani kihi ne ya hito ya buga ruwa haka sai dugu guda kwaɗo ga wannan kihin wanda yake an soye an fara ci to ma'ul hali suka daga gare shi da sai rashi ya dawo da ya dawo sai ya tumi faɗa cikin ruwa wa sababu zalika dalilin wannan tahiya annan musa alayhi salatu wassalam kana ya zama huwa rasulu bani isra'ila shi annabi musa shine manzon banu isra'ila wa kana kasiral ilmi ya zama mai yawan ilimi kana yajlisu majlisan lil ilmi yanshuru lil ilma ya zamo yakan zauna mazannin karantawa kuma yana daidaita yana watsa ilimi yana yada ilimi a wannan wurin fasalahu sa'ilun sai mai tambaya tambaye kana da wace mashi ma akthara ilmaka mamakin abin da ya yawaita iliminka ya Musa hal yujadu a alamu minka ya Musa ko ana samun wanda ya hika ilimi to dama masu tambaya da mabiya su ka zo ga malami har ya kai ya wuce gora da iri ko akwai wanda ya hi ka sani yau faƙala ya ce la ba wanda ya hi ni sani to shi a abokin magana Allah shi a annabi mursali to kaga ga gani ne wa an malami ka ba ce babu fa'atabahu Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya zarge shi ya ce a Musa gani za ka ce ba wanda ya hi ka ilimi ni ubangijinka ba ka tambaya ta ko dai ka ce Allahu alamu ko kuma ka tambaye ni Allah akwai wanda ya hini sani amma ka yi ka ba da amsa ka ce babu to Musa akwai haliru ba wa mu ne ba ko annabin Allah bane ka ta makaranta yanzu a koma makaranta ka ta kai karatu gare shi ya yi ka ilimi yana ina ya a can majma'al bahrain to shine aka ce in ya ɗauki kihi su donga ci duk inda ya rasa kihin nan tumbawan Allah nan na nan ya jira shi to shine da yanzu bayan sun tahiya sun sha wahala sun ka dawo wanda sun kada sai suke haliru zanne ya lullube da zane ya ta sallama beji ne sai na na'am na'am bawanka ya rabbi to musa shine ya taho to madalla to ma to madalla to sannan sai ya bude kaga musa tun na an burge shi tun na shi na zannan ga shiga cewa musa ne ya taho an yi kaza an yi kaza duk abin da ya shahe shi kuma ya san ba shi ya gaya wa malam ba da haka ya tabbatar da malam ya dama shi ya shanye nawa sai ce la fa'ata ba wallahu tabaraka ta'ala kala wace mashi bala abduna al-khadir yace a'a bawan mu khadiru ya hika ilimi musa faqala yace aina ajidu hadha al-abda hatta azdada minhu ilman Allah to ina zan samu wannan bawa naka in te makaranta in ƙara ilimi qala lahu Allah ya ce ma annabi Musa sir ka kama tahiya ta tasila majma'al bahrain hakka kai mahadan gulaben da biyu na Rum da Farisa fa kharaja sai ya fita wa tazawwada hutan ya da biki ya guzuri da shi wa rafaqa hutul mizu yusha ibn nun almajiri yusha ibn nun ya rake shi hadhihi bidayatu tarbiyah to wannan shine harkon tarbiyya kana son Allah to ka bidi wanda ya san Allah sai ya rika hannunka kai ma ka san Allah kharaja Musa sai annabi Musa ya fita wa qala yace innahu la yazalu yasiru yace ma almajirin shi Yusha bai gushe ana tafiya hatta yasul ila majma'il bahraini sai ya kai mahada gulabe biyu bahari farisa wa rum gulbin faris da rum au majma'al bahraini ko ko sai ya samu inda gulabe biyu suka haɗu matattarar gulabe biyu a zuciya ta yi baharul ulum gulbin ilimi a zahira mabayyan ya shine shari'a wa baharul ulum albaɗina da gulbin ilimi na baɗini falamma balaga majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma balaga majma'a bainihima da sun ka kai mahaɗa gulaben nan biyu na siyahu tahuma sai suka mance kihinsu yusha'u ya manta da kihi annabi musa bai tuna mashi ba kaga su bi suka manta kenan na sai yusha'u ibn nunin inda rahili na sai lahud sai yunus ibn nun wanda za a tashi dan an tsaya an aje kaya an huta to za a tashi sai ya manta da inda kihin na yake fattakhadha shi kokihi sai ya samu rayuwa ta dawo mai sai riki sabila wa hanya ta fil cikin gulbi saraban yana da alamar taga wadda za a hange shi kuma ga inda an ka diba an ka ci bai haɗe ba wa kana al baharu bahar al hayati gulbin ne ya zamo gulbin ruwan rayuwa falamma janna lailu da dare yayi idarabat sama katun filbari sai wani kihi yayi motsi a cikin ruwa fadarat kadaratu min alma'i sai digon ruwa ya tashi sama wa masadhuta Musa sai digon nan ya shaki hin annabi Musa alladhi kana yabisan wanda yake ya zama busasshe fahayya sai ya rayu wadarab ya kawo motsi wa raja ilbar ya hwada cikin gulbi fasarar samakul yabis hayyan sai busasshen kihin ne ya koma rayayye inda majtaba albaharan nan inda gulbibi sun ka haɗu falamma jawaza da suka wuce wannan wuri bisairi da tafiya ila waqtil gada suka kai lokacin da za a ci abinci qala musa li fatahu sai musa ce ma yaron shi atina gada ana kawo mana abincin mu na karin kumallo laƙallaƙina min safarina haza nasaba haƙiƙa mun gamu da gajiya da wahala cikin wannan tafiya tamu shehu ya ce ma hasala ala ta'abi ba su samu wahala ba da gajiya illa ba da mujawazatul mahal allazi fil matlub sai bayan wuce wurin abin da suke nema inda yake bayan sun wuce wurin to sai Allah ya sa wahala da gajiya ta kama su insha Allah gobe za mu ji da aka kai karshe in Allah ya samu na da rayuwa da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salat al-Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين